ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallaci mai albarka na Masjid Tauhid da aka yi sani da masallacin Alhaji Tukur Allah ya kara masa lafiya a halkan mu ta tafsirin Alkur'ani mai girma yau muna bakwai ga watan rabi'ul awwal hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shine darasinmu na biyu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun fara tafsirin suratul fatiha mun kai karshe inda muka zo bayanin shubhohin da turawa suka bijiro da shi da su a cikin suratul fatiha muka ce sai a yau za mu bijiro da shigohin sai mu dora a gaba insha Allah a cikin suratul fatiha turawa wanda suke karatun addinin musulunci dan kawai su hiddo da wani abu wanda suke ikirarin kuskure ne a cikin alkur'ani sun yi ikirarin cewa a cikin suratul fatiha akwai kurakurai guda uku wanda suke rage ma alkur'ani kima in ma an ci daga Allah ne na farko shine suka ce limaza takarrara lafzu ar-rahmanir rahim fil fatiha dan me yasa a cikin fatiha lafazi na ar-rahmanir rahim ya maimaitu alhali kuma an ce qur'ani littahi ne na fasaha surat takaitatta ce kuma ya za a ce har sau biyu a maimaita jumla guda kenan wannan ya nuna ƙur'anin baya da fasaha kamar yadda ake cewa wannan shine shubuharsu to malamai sun ba su amsa amsa tana da tsawo na takaita ta a jumla guda biyu a wajen ba su amsa malamai suka ce a awwalan zukirat fil basmalati ar-rahmanir rahim marrataini ar-rahmanir rahim fil marra al-ula zukirat fil basmala ar-rahmanur rahim inda suka ce ya maimaito a cikin suratul fatiha karo na farko an gaye ta ne a cikin mi bismillahir rahmanir rahim wahiya wahiya istiftahiyatun li jami'is suwari ma adat tauba ita kuma suratul basmala asalinta ba aya bace ta suratul fatiha domin ita wata jumla ce da ake gayi don fara karatun farkon sura na alkur'ani gaba daya banda suratul tauba kinan wannan shubuhar za a maida musu ita da cewa ai ita bismillahir rahmanir rahim asalin ta ba ba mi bace ba aya bace daga cikin suratul fatiha kinan wannan kuskuren da suke gani baya da wurin zama idan muka lura da wannan magana mafi inganci bismillahir rahmanir rahim ba aya bace daga cikin ayoyin suratul fatiha a wancan satin na yi faltatun lisan na ce aya takwas ke gare ta kuma ba a samu wanda ya faɗakar da ni ba sai daga baya ina saurari da yake inda ya karatu ina saurari don saboda inda kuskure a gyara sai na tuna sai na gane a shi takwas na ce kenan bakwai ne to in muka ce bismillahir rahmanir rahim ba ta ciki ina ji duk wanda yake da qur'ani nan wurin sa bismillahir rahmanir rahim gaban ta me aka sa daya ko yawwa to an ce ba aya bace to ina ayar guda za a sako ta kuma an ce aya bakwai ce domin a nassin hadisi manzon Allah yace guda bakwai ce za mu gani a hadisin to inda take zamantowa aya ga wasu malamai idan ka ce siratul ladina an'amta alaihim to nan menene aya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita ce karshen aya wannan kuma ita ce magana mafi inganci wallahu ta'ala alam abin da ya samu ƙur'anin da muke da mafi yawanci a wannan wajen bismillahi ana sa mata a matsayin aya don shine mushafkin da yake yaduwa a wajenmu amma idan ka je a wajejen pakistan da wajejen indiya mafi yawanci su bismillahir rahmanir rahim ba amma rubuta mata aya a mushafkin nasu sai a gaba kuma suka ce wasaniya zukirat ba'da rabbil alamin ar-rahmanir rahim ta biyu a cikin fatiha an gaye ta ne bayan rabbil alamin wa kalimatu rabbu ta'ani as-sayyid kalima kuma ta ar-rabbu tana nuhin shugaba فجاءت الآية التي تليها صفة بمعنى أن هذا السيد هو الرحمن الرحيم ده هكا سيأكا كاو الرحمن الرحيم بايا رب العالمين دان أبنبن تامك إن بك غاني وأن رب بني توشيني مي ar-rahmanur rahim ban san ko ana gane da kyau ba kenan an kawo ar-rahmanur rahim ne da aka ce Allah shine ubangijin halittu to idan baka gane wane ne ubangijin nan ba to shine ar-rahmanu shine ar-rahim shine mai rahama shine mai jin kai kenan wannan shubhar da bata da wurin zama to sai shubha ta biyu suka ce antum ayyuhal muslimuna hayara ku musulmai ibgagu ne ana gane da kyau ko suka ce wa illa falima tatlubuna alhidayata fi salatikum in ba shi ba dan me yasa kuke neman Allah ya shiryar da ku a cikin sallar ku alhali kuma kun ce ku ne shiryayyu ku ne ke akan addini na gari to me yasa kuma kuke roƙon Allah ya shiryar da ku bayan dama ku shiryayyu ne ba san ko ana gane da kyau ba shine shubha shubha da suka kawo musulmai na cewa a cikin Fatiha Allah ya shiryar da su hanya madaidaiciya to sun ce ai kun ce dama ku ne ke akan hanya madaidaiciya to kuma wani roƙon me kuke ma Allah to malamai sun ba su amsa da cewa nahnu huna natlubu dawamal hidaya ba'da an hadana Allah lil Islam anan wai ba muna roƙon Allah ya shiryar da mu ga wani addini bane wanda ba musulunci a muna roƙon Allah ne ya dawwamar da mu akan shiriyar ta musulunci li'annal quluba biyadillahi domin zukata a hannun Allah suke yuqallibuha kaifa yasha'u yana jujjuya su a yanda yaso wa qad allamana Allah ta'ala an naqula shi yasa ma Allah ya koyar da mu akan mu ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya ubangijin mu kada ka karkatar da zukatan mu bayan ka shiryar da mu wa qad kana aktharu du'a'i rasuli sallallahu alaihi wa sallam kuma mafi yawan addu'ar manzon Allah ta kasance ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya mai juyar da zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka ya ce faƙila lahu fi zalika da sahabbai suka ji manzon Allah na yawan wannan addu'ar suka ce ya manzon Allah mun ji kana yawan wannan addu'ar sai manzon Allah ya ce musu innahu laysa adamiyun illa qalbuhu bayna isbi'aini min asabi'illah babu wani mutum face zuciyoyinsa ko zuciyarsa tana tsakanin 'yan yatsun Allah madaukakin sarki faman sha'a aqama wa man sha'a azaga wanda Allah ya so ya tsaidar da zuciyarsa wanda kuma Allah ya so ya karkatar da zuciyarsa kenan da muke cewa Allah ka shiryar da mu akan hanya madaidaiciya muna roƙon Allah ne ya tabbatar da mu akan musulunci tunda mu musulmai ne to yanzu abin da muke roƙo Allah ya tabbatar da mu akan mi akan musulunci tunda mun riga mun musulunta kenan anan ba wai muna nuhin ba Allah ya shirya da mu akan wata hanya wadda take ba mu santa ba ko kuma hanyar da ba a kanta muke ba muna kan hanyar ne amma abin da muke roƙo Allah ya tabbatar da mu akan akan wannan hanyar wannan ita ce shubuha ta nawa shubuha ta biyu to sai shubuha ta uku suka ce ala yakfi an taqulu a ihdina siratal mustaqim bi ghairi idafati ghairi al-maghdubi alaihim suka ce ya ku musulmai ai idan kuka ce Allah ya shirye da mu hanya madaidaiciya ai a asali ya isa ba sai kuma kun ƙara wani bayani ba ba san ko ana gane da kyau ba wannan ita ce shubuhar su idan aka ce Allah ka shirye da mu akan hanya madaidaiciya to ai ba sai an ƙara cewa siratal ladina an'amta alaihim bighairil maghdubi alaihim waladdallin wannan wani bayani ne wanda baya da amfani to sai malumai suka yi musu raddi da cewa a wannan wurin abinda ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce hanya ta waɗanda yi ni'ima a kansu li'annahu lam yabka gaira namin atba'in rusul illal yahuda wan nasara domin bayan musulmai babu wanda suka yi saura a duniya daga cikin masu bin annabawa in ba yahuda da nasaru ba وهم يظنون أنهم على صراط مستقيم alhali su yahudawan suna tsammani akan suna akan hanya madaidaiciya ce falau lam yaqul ghayril maghdubi alaihim waladdallin da Allah bai ce ba ka shiryar da mu hanya madaidaiciya ba hanyar yahuda da nasaru ba rubbama yazunnuna annahu siratuhum mai yiwa da su yahudawan da nasaru sun yi tsammanin musulmai in suna sallah da suka ce ka shiryar da mu hanya madaidaiciya suna nihin hanyar su ce li'annahum utul kitaba qablana domin su an ba su littafi kahinmu fa nahnu natlubu min Allah ta'ala an yahdina dan haka anan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ne as-siratal mustaqim hanya madaidaiciya alladhi yardahu wadda yarda da ita wa huwa al-islam alladhi ala shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shine hanya ta musulunci wadda take akan shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan yan uwa masu girma wannan su ne shibohi guda uku da ke da kwai a cikin suratul fatiha me yasa aka maimaita ar-rahmanur rahim har sau biyu mun ji akan cewa na farko ba asalin surar bane sannan kuma me yasa muke cewa Allah ya shirya da mu akan hanya madaidaiciya alhali mu dama mun ce akan hanya madaidaiciya muke tunda mu musulmai ne sai muka ce a'a anan muna roƙon Allah ya dawwamar da mu ne akan me akan musulunci sai shubuha ta uku ayan aka ce Allah ya shirya da mu akan hanya madaidaiciya ai ya wadatar sai aka ce a'a bai wadatar ba domin yahuda da nasaru suna tsammanin su ma akan me suke akan daidai suke don haka sai muka ce Allah ya shirya da mu akan hanya madaidaiciya hanya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta su ba yahuda da nasaru wallahu ta'ala a'lam wannan sune shubuhin zamu tashi kai tsaye kenan a yau a cikin suratul baqara in wa masu girma suratul fatiha tana da girman daraja ita ce sura mafi girma a cikin alkur'ani mai girma ita ce sura mafi girma a cikin alkur'ani mai girma akwai ɗaya daga cikin sahabbai da ake ce ma sa'ad manzo Allah ya shigo masallaci sai ya ga sa'ad yana sallah sai manzo Allah ya kira sa'ad kin to sallan nafila ce yake sai bai amsa ba sai da ya kare sallah sai ya ce labbaika ya rasulullah sai manzo Allah ya ce masa ma yamna'uka an tastajiba li me yasa da na kira ka baka amsa ba sai ce ya rasulullah inni kuntu usalli na kasance ina sallah ne shi yasa da ka kira ni ban amsa ba sai manzon Allah ya ce masa alam yaqulillahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum ba Allah ya ce ba idan Allah da manzo suka kira ku karba to me yasa ba karba ba sai ya shiru tunda nafila ce yake ya halatta ya karba da farilla ce bai halatta bi ba kana cikin sallar nafila in ma'aihirka ta kira ka ya halatta ka karba amma cikin sallar farilla kowane ne kikin ka bai halatta mi ba bai halatta ka karba ana gane da kyau ko to a wannan lokacin sai manzon Allah ya ce la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil qur'ani qabla an takhruja min al masjid kamin ka hita masallaci zan koyar da kai wata sura zan gaya maka wata sura wadda ta yi kowace sura girma a cikin alqur'ani ana gane da kyau ko sai aka ɗau lokaci manzo Allah ya tashi har zai huta sai sa'ad ya ga har yanzu ba a game sai ce manzo Allah ba ka ce za ka gaya mini suratul fatiha kun ga yadda sahabbai suke da kwaɗayin ne suke da kwaɗayin ilimi da wani da ma har ya manta to shi zaman da yake masallaci kawai abin da yake shirin ya ji manzo Allah ya gaya mishi wannan kin sai manzo Allah ya ce eh ita ce alhamdulillahi rabbil alamin هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته سورة ورته قوة جرمى القرآن يتجي الحمد لله رب العالمين يتجي السبع المثاني معنى آيوي قدابك واند أكي ميمي تاسو alal akalla kowanne musulmi na maimaita fatiha so nawa a sha bakwai alal akalla ga mai ruwa wanda baya nafila ko kuma wanda ke makan shi asara domin wanda baya nafila yana makan shi asara to sha bakwai shi yasa ake ce mata as-sab'ul masani ay al-ayatu saba allati tukarrar fil yawmi wal layla ayoyi guda bakwai wanda ake yawan ake maimaita su a cikin a cikin dare da yini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wahiyal qur'anul azim alladhi utitu ita ce qur'ani imana ita ce sura mafi girma da aka bani a take kiran wa mafi girma suratul fatiha sura ce mai girma ka so suratul fatiha kuma ka girmama ta ka hihita ta akan kowace sura jama'a ina son suratul fatiha ban san ko in kuna so bani dai ina son suratul fatiha ya rabbi la taslubni hubbaha abadan wa yarhamullahu abdan qala amina Masha Allah, to malam ana ran sai ka karanta mana suratul Baqara mu je ana ran bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Jazakumullahu khairan. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu wancan ko wannan littafi ne daga Allah la raiba fihi babu kokonto a cikinsa ay la shakka fihi annahu min indillah babu shakka akan cewa shi alqur'ani daga wajen Allah ne hudan kuma shi alqur'ani shiriya ce lil muttaqina ga masu takawa zalika asali lafazi ne wanda ake nuni is- ga abin da yake me ga abin da yake nesa ana gane da kyau ko to amma yana daga cikin balaga ta magana idan ana so a girmama abu ko da yana kusa sai a nune sa da nuni na nesa ana gane da kyau ko su suke ce ma al-isharatu bil ba'idi anil qarib na kusa ayi nuni da nesa a kansa ana gane da kyau ko kenan shi yasa malamai idan suka zo fassara suna cewa wannan alqur'ani domin an ce zalika kin a asali a fassara baya da doguwar ma'ana kenan an ce zalika ne amma haza ake nuhi ai wannan littahi ne wanda babu kokonto a gare sa a ko a cikin sa game da cewa daga Allah ne kuma shi shiriya ce ga masu takawa alkitab yana ɗaya daga cikin sunayen alqur'ani mai girma wanda kai tsaye idan aka ce alkitab ana nuhin me ana nuhin alkur'ani amma idan aka ce kitabun to kowane littafi yana iya shiga a ciki ina daga cikin sunayen alkur'ani alkitab alkur'anu da abin da ya kama da haka sai Allah madaukakin sarki ce hudan lil muttaqin shi alkur'ani shiriya ce ga masu takawa kamar ka ce suwaye masu takawakin nan ya Allah ana gane da kyau ko sai aka yi at-tafsilu ba'da al-ibham bayan dungume maganar sai aka fayyace maganar allazina yu'minuna bil ghaibi masu takawakin nan sune wanda suke imani da gaibi wa yuqimuna as-salata kuma suke tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma game da abun da muka basu suna ciyarwa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka kuma mumunan nan su ne wanda suke imani da abun da aka sabkar zuwa gare ka shine mi alkur'ani ko wa ma unzila min qablika da kuma abun da aka sabkar kaminka wa bil akhirati hum yuqinun kuma su game da lahira suna da tabbaci na cewa za ta tsayu ula'ika waɗanda suke da wannan siffofin ala hudan min rabbihim suna akan wata shiriya ta musamman daga ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun kuma wa'annan su ne masu babban rabo a nan allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa alkur'ani shiriya ne gawa ga masu takawa to sai ya fara bayyana mana suwaye masu takawa sai ce na farko siffansu shine masu ne masu imani da gaibi me ake ce ma alghaib الغيب هو كل ما لا يدرك بالحواس كل ما لا يدرك بالحواس يسمى غيبا dukkanin abin da ba a iya saninsa ta hanyar alhawas alhawas su ne abubuwa guda biyar wanda ta hanyar su ake gane abu akwai annazar gani ko inda ka ga abu ko da baka ji sautinsa ba ka san me ka san akwai shi na biyu as-sam'u shine ji ko baka ga abu in ka ji mure shi ka san da akwai shi na uku akwai azzauq shine dandano ko baka ga miya da idanunka ba in ka dandana ka san akwai ta ko ana gane nake ko kenan makahu mana iya tabbatar da akwai miya wannan shine kenan bayan shi sai mi uku muka ga iko ta na biyu ashammu shine sonsone ko babu kowa kusan ka kashi wari ka san an yi tusa ko wannan shine kenan ashanmu kenan to sai mi kuma na karshe allamsu tabawa ana gane da ko lalabe cikin duhu kin duk abin da ka lalabo ka san dai akwai shi to abin da ake ce ma gaibi shine ba a iya gane shi ta hanyar waɗannan abubuwan guda biyar kenan idan aka ce gaibi abubuwa da yawa sun shiga a ciki ko Allah da kansa ma menene Allah da kansa ma menene gaibi ne tunda ba mu ganin shi kun ba ma iya gane shi ta wannan hanyoyin guda biyar haka azabar kabari ita ma mice ce gaibi ce kai lahiran ma ita ma mice ce aljanna ma ko akwai wanda ya taba gani ana wuta ma ko dukkan su gaibi ne kinan kaga imani ma shi yasa malamai suka ce al-imanu bil ghaibi aslul imani imani da gaibi shine ma asalin imani domin a cikinsa ne ma imanin da wa yake imani da Allah yake kenan siffarsu su ne suna imani da gaibi kuma suna tsayar da sallah kuma suna bayar da zakka shine wa mimma razaqnahum yunfiquna ana gane da kyau asali ana nuhin zakka bayan zakka sannan abin da abin da ya kama da haka na daga cikin sadakoki kenan mun samu abu nawa ku kilga mana wannan siffofin na farko gaibi ko na biyu sallah na uku zakka da sadaka walladina yu'minuna bima unzila ilayka kuma su ne wanda suke imani da abin da aka sabkar maka me abin da aka sabkar manzon Allah alqur'ani a cikin nan kuma har yanzu akwai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa wama unzila min qablika kuma suke yin imani da abin da aka sabkar ma wa'anda suka gabace ka shine sauran me sauran littafai a cikin nan kenan za mu samu al'imanu bin rusuli wal kutubi domin in kai imani da littafi to a tabbas ka yi imani da wa da wanda ya zo da littafin in kai imani da attaura ka yi imani da wa da annabi musa kenan a ciki walladina yu'minuna bima unzila ilayka ma unzila min qablika fihi al-iman bir rusuli wal kutubi wa bil akhirati hum yuqinun kenan abu na shidda shine suna mi suna tabbatar da cewa alkiyama za ta tsayu kenan al'imanu biliyomil akhir kenan idan muka lura a cikin arkanul iman guda shidda dukkan sun zo ko akwai wanda babu ha akwai wanda babu allaranmu ya ce akwai wanda babu kun yarda da haka ha kun yarda to wanne ne babu ha al'imanu bil kadiri lalle akwai sauran turanci ina ji sai mun koma baya in aka ce gaibi kaddara tana ce ko ba ta ciki kaddara na ciki domin asalin kaddara shine abu ya zo maka wanda baka san me ba baka san me ba baka san da zai zo maka ba kenan kaddara tana ciki kenan anan zamu yi cewa al-imanu arkanul imani dukkan su sun zo a cikin me a cikin wannan wurin to wanda suke siffantu da wannan siffofin sai Allah ya ce ga sakamakonsu ula'ika ala hudan min rabbihim wa'annan su ne suke akan wata irin shiriya shi yasa aka kawo ta da hudan aka kawo ta a mai yake da suna a nakira hudan mafi yawanci an ka nakira ana so a nuna girman abu ne don saboda ba a ma san iyakarsa ba suna akan wata irin shiriya ta musamman daga wajen wa kun san shiriya kala biyu ce akwai shiriyar shaidan akwai shiriyar wa akwai shiriyar Allah to dan ka a baka cikin duhu sai aka ce hudan min rabbihim wata irin shiriya daga wa daga ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun kuma wa'annan su ne masu rabauta Allah ka sa muna daga cikinsu wa laysati sa'adatu da ma'amalin walakin at-taqiyyu huwa as-sa'idu wa taqwa Allahi khairu zadi zukhran wa 'inda Allahi lil atqa mazidu ba shi bane rabo na du ba shi bane rabo ka samu dukiya rabo shine ka kasance mai takawa ana gane da kyau ko takawa ita ce mafi girman rabo da Allah maɗaukakin sarki zai maka musulunci shine mafi girman kyauta da rabo da Allah maɗaukakin sarki zai maka shi yasa wani mai hikima yake cewa idza abtaqi dunya ala al-mar'i dinihi fama fatahu minha falaysa bi da'iri idan har duniya ta barka da addinin ka in dai har a duniya ka samu addini to duk abin da ka rasa ba mi bane ba komai bane ana gane da kyau ko wannan shine kenan masu rabo Allah ka sanya mu daga cikin su Allah mu je gaba na innal ladina kafaru sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wa samallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala ولهم عذاب عظيم حسبك جزاكم الله خيرا bayan an yi bayanin mutanen kirki yanzu kuma sai aka zo ga bayanin wasu 'yan ta'adda Allah ya ce innal ladina kafaru lalle wanda suka kafurta sawa'un alaihim duk dai ne a kansu a anzartahum kayi musu gargadi kayi musu wa'azi am lam tunzirhum ko baka yi musu gargadi ba la yu'minun ba za su yi imani ba khatama Allahu ala qulubihim Allah ya dwade zukatansu wa ala sam'ihim da kuma jinsu wa ala absarihim da kuma gannansu gishawatan ya dwade su gishawatan da wani marhi walahum azabun azim kuma suna da wata azaba mai girma wannan ayar malamai suka ce ta sabka ne akan yahudawa wasu kuma suka ce ta sabka ne akan sanadidu quraish manya-manyan qurayshawa irin su abu jahal ana gane da kyau ko wa'inda aka kashe nan da irin su mai da suna umayya bin khalaf da sauransu wasu kuma suka ce ta sabka ne akan wa'inda suka zo a wajen ghazwatul khandaq jagororin ghazwatul khandaq yakin khandaq ta sabka ne akan su domin da ba a gai dalilin sabkar wannan ayar ba da aka ce innal ladina kafaru lalle wa'inda suka kafurta sawa'un alaihim duka ɗai ne a kansu a anzartahum kayi musu gargadi am lam tunzirhum ko baka yi musu gargadi ba la yu'minu ba za su imani ba da a ce ba mu san dalilin sabkarta ba sai mu ce kenan wa'azi baya da me baya da amfani ga kafirai ko to shi yasa kenan malamai suke cewa ma'rifatu asbabin nuzuli mutawaqqifatun ala ma'rifati alquran sanin dalilin sabkar aya shi ke baka lazumin sanin ma alqur'anin da kansa in ba haka ba sai kai ta tsara da mutum sama ana gane da kyau ko me ma'ana kai ta tsara da mutum sama ba da wa'annan aya take ba duka kawo ayar karan kamar suna karakata musu kenan da an yi aiki da zahirin wannan ayar kenan da ba san can wa'azi amma ashe wannan ayar amun ne uri da bihul khusus a zahiri kaman ta kumshi gaba ɗayan kahurai ne ana gane da kyau ko amma kuma a asali wasu kahurai ne take nuhi na musamman Allah ya ce ɗai ne a kansu an yi musu wa'azi ko ba a yi musu wa'azi ba ba za su yi imani ba wannan jumlar ita malaman balaga suke ce ma at-tayis ma'ana ɗebe tsammani ma'ana an ɗebe ma manzon Allah tsammani da su yi ne da su yi imani ba za su yi imani ba kamar ka ce ya Allah dan me yasa ba za su yi imani ba sai ce khatamallahu ala qulubihim dan saboda Allah ya yi ruhi ko kuma dan saboda Allah ya dade zukatansu ana gane da kyau ko wa ala sam'ihim da kuma akan jinsu wa ala absarihim da kuma akan gannansu Allah ya dade shi da mi gishawatan da wani marihi gishawatan shine ghita'un ko sitrun ma'ana abin da yasa ba za su yi imani ba ko an musu wa'azi don Allah ya riga ya liƙe mi zukatansu da mi kuma da jinsu zukatansu ba sa fahimtar gaskiya jinsu ba sa mi ba sa jin gaskiya ta amfane su suna iya su ji amma ji wanda ba zai mi ba ba zai amfane su ba sannan kuma akan ganin su suna ganin gaskiya amma ba- suna gani an halaka wane an halaka wane ba zai zamanto musu mi ba ba zai zamanto musu wa'azi ba wallahi yana daga cikin abin da nake tsoro gare mu a wannan zamanin idan ka taimaka barta abin zai baka mamaki tahiya da muka yi ta ƙarshe muna cikin tahiya a makabarta na kalli mutane gungu-gungu na biya wajen wasu na ji suna hirar kasuwanci na biya wajen wasu na ji suna hirar aure ana gane da kyau ko da abin da babu inda na biyo na ji an yi sugum ko kuma ana wani hirar ta duniya kai jama'a yanzu mu ma nan za mu zo babu inda na ji wannan wani ko an waya na kililin ya ɗauka yana ta hira ga alamu menene ne ganin bai yi mi ba bai yi amfani ba domin amfanin gani gani ba zai yi amfani ba sai inda ka gani ya zamanto maka me ya zamanto maka wa'azi hausawa ke cewa gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah to wannan kafuran da Allah madaukakin sarki ya hushi da su sai ya liƙe zukatansu ya liƙe jin su ya liƙe me ya liƙe ganin su da wani marhi sai Allah ya ce kuma suna da wata azaba mai girma a ƙarƙashin wannan ayar akwai wata mu'jiza ta alƙur'ani kuma mu'jiza ilmiya shine a nan allah maɗaukacin sarki ya zano abubuwa guda uku jere da juna zuciya da kuma mi da ji da kuma mi da kuma gani ana gane da kyau ko malumai asali suke cewa a taƙadimu ya tafdil idan ka ga an gabatar da abu a wajen zanowa to ana nuna yahi menene yahi daraja yanzu in wa'azin kasa za a yi za ka gani suwa za a fara zanowa dan agaji za a fara zanowa shugaban kungiya ko in ma haka wani taro ne za a yi in dai akwai prime minister to ba za a zano shugaban kungiya a farko ba ko da shugaban kungiya bai ma san ko da prime minister bai ma san za a yi ba an gayyace sa ne amma za a ce karkashin jagoranci alhali shi kuma gayyato shi ma ne a kai don saboda darajar shi to shine sai malamai suka ce wannan ayar tana nuna mafi darajar abu a cikin shikin mutum na farko shine mi shine mi zuciya na biyu wa ji na uku wa ko ba ku yarda da haka ba na san dai na farko kun yarda da shi ko na biyun ne za a iya samun tantama mu'jiza ilmiya inda take anan shine likitoci sun tabbatar da cewa daga cikin gabobin mutum abinda Allah yake fara halitta shine zuciya sannan shi sannan mi sannan gani ana gane da kyau ko wannan kenan sai a ce Allah madaukakin sarki ya faɗi abinda a da su busu sani ba amma a yanzu dalilin alkur'ani mun san shi ko da a ce su busu binciko ba mu dama Allah ya gaya mana to balle sun binciko kuma abin yayi daidai da mi yaririn namu shine ake cewa al-mu'jizatul ilmiya binciken da za a yi na ilimi sai a zo kuma alqur'ani a asali ma kamin a samu ilimin na likitanci qur'ani yayi ne yayi bayani akan sa malamai suka ce ji yahi gani dan saboda shi ji ana gane da kyau ko kana iya amfani da shi a kowanne irin yanayi a cikin duhu kana ji ko baka ji amma a cikin a cikin duhu kana gani a ba ka gani idan gabanka yana nan abinda ake yi a nan kana ganin shi ko amma na bayan ka fa amma mutum na bayan ka yi magana kana ji ko baka ji kana ji amma kun baka gani kenan shi gani sai inda kake kake gani kuma inda kake ma sai an samu me sai an samu haske bayan shi kuma suka ce ba a taba samun annabi ba da baya ji amma an samu annabawan da ba sa gani misalin wa annabi yaqubu alaihi salatu wassalam haka kuma mafi yawan mutanen kirki an samu daga cikin sahabbai daga cikin salaf an samu inda kamin su rasu suna mi suna makamcewa amma ba a taba samu wanda aka ce kamin ya rasu ba ya mi ya kurumce ana gane da ke ko wannan shine sai malamai suka ce to ishara ce alama ce ta cewa ji ya hi daraja akan me akan gani in baka ji babu zancen akwai maka qur'ani babu zancen kai sallar karanta fatiha amma in kana ji gani ne ba kai zaka iya karatun qur'ani ko ba haka ba wannan shine wannan kawai ma ya ishi me ya ishi nan daraja ta ji akan me akan gani wallahu ta'ala a'lam malamu je gaba ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخضعون وما يخضعون إلا أنفسهم وما يشكرون jazakumullahu khairan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa minan nasi kuma akwai daga cikin mutane man yaqulu wanda yake cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir da ranan karshe wa ma hum bimu'minin alhali su ba mumunai bane yukhadi'una Allah suna ganin suna yaudarar Allah wallazina amanu da wanda suka yi imani wa ma yakhda'una illa anfusahum alhali babu wanda suke yaudara in ba kawunan su ba wa ma yash'urun sai dai ba sa jin haka a can Allah madaukakin sarki ya muna bayanin wa yahudawa yahudawan madina Allah ya riga ya yi mi ya yi hushi da su don haka wa'azi ba zai musu amfani ba da wasu daga cikin kahurai a nan kuma sai Allah ya shiga bayanin wasu nau'in mutane su ne wa su ne wa to ai ga ayan mata ya bayani munafukai Allah karba mu da munafuci sunan ma baya da dadi munafuki da an ce ba munafuki ka san an kai ka ambaro Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi wa'inda suke cewa mun yi imani da Allah man lafazi ne wanda harfiyan yana nuhin mutum guda amma ma'anawiyan yana ɗaukar mutane masu yawa ana gane da kyau ko kenan akwai daga cikin mutane wa'anda suke cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir da ranan ƙarshe wa ma hum bi mu'minina alhali suƙin ba mumunai bane kina Allah ya mi Allah ya kore imanin nasu don saboda sun faɗi ne da baki amma ba su ƙudurta a cikin mi ba a cikin zuciya shi yasa Allah ya ce manya ƙulu bai ce ba manya a tafido wanda suke cewa kenan abin ga baki ne kawai yake sai Allah ya ce ga daga cikin siffofinsu yukhadi'una Allah sun faɗi wannan ne wai da nuhin kaman suna yaudaran Allah malamai suka ce a nan akwai isti'ara a tamfiliya yukhadi'un Allah ay yukhadi'un ar-rasul wal ladina amanu asali manzon Allah ne ake nihi domin ba su ganin Allah balle su mi su yaudare sa wa man yuti'i Allah wa man yuti'i Allah wa man yuti'i rasula faqad ata Allah wanda yayi ma manzo biyayya yayi mawa haka kuma wanda ya saba ma Allah ya saba wanda ya saba manzon Allah ya saba ma wa ya saba ma Allah kenan isti'ara ce aka yi maimakon yukhadi'una rasula to dan a ƙara girmama al'amarin nasu sai aka ce yukhadi'una yukhadi'una Allah kun ga balaga ko suna ganin suna yaudarar manzon Allah wallazina amanu da wanda suka yi imani sai dai kash wa ma yakhda'una ko wa ma yukhadi'una akwai akwai kira da ta zo haka wa ma yakhda'una babu wanda suke yaudara illa anfusahum sai dai kawunansu wa ma yash'urun sai dai ba sa jin haka a hausance ana cewa mutum baya ji ana nuhin kuma bai sani bane ba na jin ni ina cikin matsala ban san ina cikin matsala ba dukkanin shi menene dukkanin shi ma'ana guda ne kenan alhali ba sa ji daga ash'ur ne aha alran mu gaba في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا mara ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون Mm.
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون jazakumullahu khairan ga daga cikin siffofinsu Allah madaukakin sarki ce fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai rishin lahiya fazadahumullahu marada sai Allah ya kara musu rishin lahiya walahum azabun alimun kuma suna da azaba mai radadi bima kanu yakdhibun dan saboda ƙaryatawa da suka kasance suna yi wa idha qila lahum idan aka ce musu la tufsidu fil ardi kada ku yi banna a ban kasa qalu sai su ce innama nahnu muslihun ai mu masu sulhu ne mu masu gyara ne ala ku saurara innahum humul mufsiduna lallai su su ne mabannata walakin la yash'urun sai dai ba sa jin haka Allah madaukakin sarki yana ci gaba da ba mu siffar su ya ce fi ƙulubihim maradun a cikin zukatansu akwai rishin lahiya a nan malamai suka ce maradun kinayatun anin nifaq ba ana nuhin rishin lahiya ba wanda kake gani ƙarara domin rishin lahiya kala biyu ne akwai al'amradul hissiya akwai al'amradul ma'anawiya rishin lahiya wanda kana ganin shi da an ga mutum za a ce wani kaiwa na baya da lahiya shine al'amradu alhissiya ma'ana wanda ana ganin su da an ga mutum in mutum yana ciwon ido ai da an gan shi ana me ana ganewa sai in tabaro ya sa kuma tabaron ma baka ko wannan shine kenan to sai na biyu shine al'amradul ma'anawiya cututtuka wanda su kuma a ma'ana ne ba a ganin su ana gane da kyau ko mai yiwa kana da shi an gane ko in kai mai kallo na da kai nake mai yiwa ni ma ina da shi mai yiwa ma alaran mana da shi ana gane da kyau ko shine annifaq muna hurci muna hurci kala biyu ne akwai annifaqul amali akwai annifaqul i'tiqadi muna hurci na aiki da muna hurci na kudurci to munahurci na aiki shine da kyar ka samu musulmin da baya yin sa qallaman yanju min zalika kadan ne wanda wanda suke tsinata daga munahurci na aiki yana daga cikin munahurci na aiki a ce ini ya wuce baka yi karatun alkur'ani ba yana daga cikin munahurci na aiki a ce in ka zo sallah ba ka natsuwa dukkan shi wannan daga cikin munahurci shi ne ake ce ma annifaku al'amali munahurci na aiki ma'ana shi ne ka zo a wajen ibada sai ka rike yin ta bayan da ya dace ba ko kuma akwai ibadar da ake son yawan yi amma kun baka yawan yin ta wannan yana daga cikin annifaqu al'amali to shi kuma annifaqu li'tiqadi shine ake bayani anan malamai suka ce hatta hadisin da manzon Allah yake cewa ayatul munafiqi thalathun alamun munafiki guda uku ne idza haddasa kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana idan yi magana zai yi ƙarya idan aka bashi amana zai cinye in yi alkawali kuma zai saba malamai suka ce a nan manzo Allah na nuhin annifaku al'amali in dai har bai kai ga kudurtawa ba domin saba alkawali ma kala biyu ne daga cikin saba alkawali Allah ya halice ka da ya halice ka ya alkawali da kai in ka zo a duniya wa zaka bauta ma shi zaka bauta ma da ka zo duniya ka ki bautar Allah to kayi ne ka saba alkawali to wannan shine alƙawalin irin wanda zai kai ka ga nifaqu li'tiqadi munahurci na kudurci Allah ka kare mu da munahurci na kudurci shi munahurci na kudurci kai tsaye wanda yake da shi kahuri ne irin su ne Allah yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nar su ne a can kololuwar ƙasa a cikin wuta Allah yace a cikin zukatansu akwai rishin lahiya na munahurci sai Allah ya ƙara musu rishin lahiyar ma'ana Allah ya ƙara musu munahurcin don su ƙara mi su ƙara ɓacewa Allah ya ce wa lahum azabun alimun kuma suna da azaba mai raɗaɗi kamar ka ce don me yasa ya Allah bima kanu yakzibuna don saboda ƙaryatawar da suka kasance suna yi kenan bima sababiyya ce ai bi sababi annahum kanu yakzibuna dalilin sun kasance suna karyatawa suna karyata ranar tashin alkiyama suna wa mutane karya ta nuna musu musulmai ne a zahuri amma a batini ba haka ba Allah ya ce wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi idan aka ce musu kada ku yi banna a ban kasa qalu sai su ce innama nahnu muslihun ai mu kawai masu sulhu ne me shike nihi da su masu sulhu ne wai suna nuhin da manzon Allah ya zo a makka da manzon Allah ya zo a madina ya isko yahudawa da mushrikai to sai gabaɗayan mutanen maka suka yi imani in ba kaɗan mako su da ƙarshe sun yi imani to sai yahudawa su suna hoto na hoto da musulmai to sai suka ce a'a mu abin da ya samu ke muna hurci shine don saboda mu nuna ma yahudawan da mu ‘yan uwansu ne don in mun zo wurinsu mu rika nuna musu su rage adawar da suke yi muku kuma in mun zo wurinku muna nuna muku da cewa abinda kuke tsammanin yahudawan nan suna yi ba kaza ba ne kenan mu ‘yan shiga tsakani ne ana gane da kyau ko? to ai da muna hukun kenan ko? mu zabzabi na bai na zalika la ilaha ula'i wa la ilaha kenan sunihin su munahurcin da suke yi a'a tsakatsakiya ne suke yi ana gane da teku wai shine sulhun da suke yi to sai Allah ya ce ala kalimatu tambihin ku saurara innahum lallai su humul mufsidun su ne mabannata da kaji a cikin maganar zaka ji zaka ji karfi shi ake cewa at-ta'kid wannan shine at-ta'kidu al-ma'nawi ala ku saurara innahum lallai su humul mufsiduna su ne mabannata walakin la yashuru sai dai matsalar ba sa jin haka laqad asma'ta launa baita hayyan walakin la hayata liman tunadi kamar mamaci ne kake kira da a ce mai rai ne ka kira da me da ya amsa ma'ana da wa'azin da ake musu su to matsalar su busu ma dauka akan cewa me bane suke yi laihi ne suke yi wannan kuma ya yi kama da bid'a shi yasa al-imamu sufyanu sauri yake cewa al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siya yace shedan yahi son bid'a hiye da sabo yace li anna al-ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha domin shi sabo mai yin sa ya san me yake yi laihi yake yi da haka yana iya tuba amma shi kuma mai bid'a a jin sa ba laihi yake ba menene yake yi ibada ce ki dan haka tuban nasa akwai ne akwai wahala ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan shine matsalan ana musu wa'azi su su suna ganin masu gyara ne alhali kuma su ne mabannata kamar yadda Allah ya ce an ramin Allah ya ce a gaba وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا
Mm.
قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء Mhm.
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
jazakumullahu khairan Allah yake cewa wa idza qila lahum hallo idan aka ce musu aminu nayi muku da magaranci ko to har yanzu tunda mafi yawanci azara ne a gabana wa idza qila lahum har yanzu kuma idan aka ce musu aminu ku yi imani kama amanan nasu kamar yadda mutane suka yi imani qalu sai su ce anu'minu kama amana sufaha'u shin za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani ala ku saurara innahum lallai su humus sufaha'u su ne wawaye walakin la ya'lamuna sai dai busu sani ba Allah madaukakin sarki yace daga cikin siffar su idan aka ce musu ku yi imani aminu nan amru ne amma al'amru huna lin-nushi wal irshad umarni ne na nasiha da me da wa'azi ana gane da kyau ko idan aka ce musu ku yi imani kama amanan nasu kamar yadda mutane suka yi imani annasu huna as-sahaba ku yi imani kamar yadda musulmai na zamanin manzon Allah su ne wa sahabbai ku yi imani kamar yadda sahabbai suka yi imani qalu sai su ce anu'minu shin za mu yi imani kama amana sufaha'u kamar yadda wawaye suka yi imani a nu'minu wannan harafi ne na istifam na tambaya shin za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani wannan a balaga shi ake ce ma al-istifhamul inkari tambaya ce ta inkari ana gane da kyau ko wai ni ni za ka yi ma shigantaka tambaya ce aiko to amma amsa yake so ka bashi hawa amsa ba ma'ana inkarin abin da mi inkarin abin da kai mishi ne yake yi ni za ka ma shigantaka to shine ma'ana za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani shine an istifhamul inkari wa tawbihi ana gane da kyau ko sai Allah ya ce ala ku saurara kinan anan kamar suna cewa ai ba za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani ba ina haka za a fassara shi ai la nu'minu kama amana sufaha ai ba za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani ba su waye wawaye su waye suke nihi da wawaye sahabbai wai dan me san suke ce musu wawaye dan saboda suka ce duk abin da manzon Allah ya gaya musu kai tsaye su karba ba su tsaya su yi bince ba su tsaya su su lura ba sa aiki da hankali idan an musu magana kawai da an musu magana su ce sami'na wa ata'na shine wauta ana gane da kyau ko sai Allah ya mayar musu da raddi Allah ya shigar masu habbai ya ce ala anan shi ma menene kalimatu tambihin ko innahum humus sufaha menene kuma taukidi ne ko an karfafa ku saurara lallai su humus sufaha su ne wawaye walakin la ya'lamun sai dai busu san da haka ba laqad asma'ata launa daita hayyan walakin la hayata liman tunadi ba su san da haka ba da haka ma faɗin ba zai musu mi ba ba zai musu amfani ba ana gane da kyau ko allar mu mushe gaba وإذا قيل وإذا لقوا الذين- لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
jazakumullahu khairan Allah ya ce har yanzu wa idza laqul ladina amanu idan kuma suka hadu da wanda suka yi imani qalu amanna sai su ce mun yi imani wa idza khalau ila shayatinihim kuma idan suka keɓanta da shaidanunsu ma'ana shaidanun abokansu qalu sai su ce inna ma'akum lallai mu muna tare da ku innama nahnu mustahzi'una ai mu izgili ne muke yi ma'ana daga cikin siffar su munafukai idan suka haɗu da mutanen kirki sai su ce musu ai mu masu imani ne amanna mu musulmai ne mu masu imani ne ana gane da kyau ko amma idan suka koma zuwa ga abokansu shaidanu ma'ana idan suka koma wajen yahudawa qalu sai su ce inna ma'akum lallai mu tare da ku muke kun ga anan ma sai ya nuna nabiyun tabbas anan ne suke ko domin a can babu taukidi anan kuma kun ga an samu mi inna lallai mu ma'akum tare da ku muke amma anan amanna mun yi imani an gane da ke ko wannan shine kenan lallai mu tare da ku muke innama nahnu mustahzi'un ai mu ba komai bane face izgili ne muke yi mu masu izgili ne kawai ma'ana in mun je wajen su dan izgili ne muke ce musu mu tare da su muke mun yi imani amma asali tare da ku muke ana gane da kyau ko wannan ayar babban ni abin da take nuna mini shine tasirin abokantaka ana gane da kyau ko ku ji a can mutanen kirki ne suke ce musu ku ji tsoron Allah ku kasance kawai mutanen kirki ana gane da kyau ko amma su kuma wa'annan wa'in suka zo kokarin suke su tabbatar musu da mi a tare da mu dai kuke ko eh a yi tare a yi tare izgiri ma ne muke musu ga tasirin abokantaka idan kana da aboki na gari yana daga cikin babban ni'ima da Allah madaukakin sarki zai maka shi yasa wani mai hikima yake cewa ma baqiyat min al-lazzati illa musahabatu ar-rijali dhawi al-uquli wa qad kanu idha uddu qalila bal saru aqallu min al-qalili yace ba abin da ya saura na ni'ima na dadi a duniya kamar abokantaka da mutanen kirki kuma abokantakar su sai yace su kuma mutanen kirki yan kadan ne kai ma sun yi kaɗan zama kaɗan domin wane ne mutunan kirki wane ne abokin kirki shine wanda in ya ganka kayi laihi zai mi zai faɗakar da kai in ya ganka kayi kuskure zai mi zai ja maka kunnuwa zai maka nasiha shi yasa wani mahiki ma yake cewa laisa min al-ikhwani fil haqiqa man lam yunasih jahidan sadiqa baya daga cikin abokai na gaskiya ‘yan uwa na gaskiya duk wanda zai iya ganin abokinsa ya yi kuskure kuma masa nasiha ba to amma sai dai fa nasiha tana da usulobi ka bi hanya mai kyau wajen yin me wajen yin nasiha ya yi abu kai tsaye karfi da Allah kai wa wanda abu zaka an gane mai kyau ko a cikin mutane kuma ko da nasiha ce kake masa shi zai ɗauka mai kake masa zai ɗauka kamar tonan asiri ne kake masa shi sa alimamu shafi yake cewa yake cewa ya kai abokina idan za ka yi mini nasiha ka mini nasiha ne kaɗai yake fa'innan nushabainan nasi nau'un min taubihi la'ar da sima'a yace domin ita nasiha a cikin mutane wani tozarci ne ni kun ba zan yarda in karɓi tozarci ba ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan kenan uwa masu girma mu yi kokari a kodo shi mu ɗabi'antu da zama da mutanen kirki wannan zai tasiri a tattare da mu kun ga munafukai abin da ya ƙara musu munafurcin shine mi abokantaka da mutanen mi da mutanen banza sai Allah ya ce mi الله يستمتع بهم ويقول في طغيانهم يعمهون أولئك على أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت
subhanallah Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah ne yake musu izgili wa yamudduhum kuma yake ƙara jan su fi tughyanihim a cikin ƙetare iyakarsu ya'mahun suna iyo ula'ika alladhina ishtaraw ad-dalala wa'annan sune wanda suka saye bata bilhuda da shiriya fama rabihat tijaratuhum dan haka kasuwancin nasu bai yi riba ba wa makano muhtadin kuma ba su kasance shiryayyu ba da suka ce mu ai izgili ne muke yi da muke zuwa wajen musulmai kun mu ce musu mun yi imani to shine sai Allah ya maida musu da martani sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim ai Allah ne yake yi musu izgili ana gane da kyau ko ma'ana abunda suke yi a kansu yake komawa ƙaiƙai mai yake da suna koma kan mashekiya ƙaiƙai koma kan mashekiya ne Allah yake musu suna ganin suna izgili Allah kuma yace shi ne ke musu izgili to wawun anan kaman ka ce ya ne Allah kake musu izgili sai Allah yace wa yamudduhum fi tughyanihim yanda Allah ya muke musu izgili shine yana jan su fi tughyanihim a cikin batar su ya'mahun suna dimuwa al'amahu daga al'ama ne ana gane da kyau ko ma'ana Allah madaukakin sarki yana ƙara jan su a makamce a cikin bata ma'ana izgilin da Allah yake musu shine da ya kyale su suka ci gaba da mi da munahurcin nasu hamma ya ƙara musu ƙwarin gwiwa ta hanyar munanan abokai domin Allah ya soka da sharri shine zai baka me zai baka mummunan aboki in har kana da mummunan aboki to Allah yana son ka da sharri ne kai kokari ka ka fada ka ka kiyaye sharri wannan shine kenan kenan Allah madaukakin sarki ce shine yake musu izgili domin wannan abun da suke yi kamar Allah yana musu talala ne shine malamai suke cewa ma ya'mahun anan kamar Allah yana nuhin talala ma'ana kamar nan Allah maɗaukakin sarki yana musu turkar ragon layya ne ana gane da kyau ko kamar Allah yana musu imla'i ne wa umli lahum inna kaidi matin inna Allah la yumli lizzalimi hatta idza akhadhahu lam yuflituhu to ma'ana shine kenan Allah maɗaukakin sarki yana musu sakin talala ne yana musu turkar ragon layya ne ya kyale su ne su yi ta munahurcin dan azabar ta ƙara ne ta ƙara ƙaruwa a gare shi ne izgilin da Allah maɗaukacin sarki yake musu sai Allah ya ce ula'ikan ladina shitarawu dalalata bil huda wa'annan su ne wanda suka saye bata da shiriya a nan ma akwai isti'ara a tasrihiyya a nan an kamanta canza musulunci da kahurci ne akan kasuwanci ana gane da kyau ko? a nan allah maɗaukacin sarki ce su ne waɗanda suka sayi ɓata da shiriya ma'ana shiriya suka bada suka sai mi suka sai ɓata ma'ana musulunci suka bayar suka sai mi suka sai munahuki suka sai kahurci shine ma'anan wannan sai allah ya ce fama rabihat tijaratuhum don haka kasuwancin nasu bai yi riba ba da allah ko ya yi riba wanda ya ba da shiriya ya amshi bata ai kasuwancin bai riba ba ko ya yi aikin banza harare cikin duhu ana gaina da ke ko wannan shi ne kenan wa makanu muhtadin Allah ya ce ba su kasance shiryayyu ba yan uwa masu girma idan kuka lura daga farkon suratul bakara har zuwa nan Allah maɗaukakin sarki ya zano muna nau'in mutane guda uku ku zano mana su na farko su wane ne a ku faɗi yadda Allah ya faɗe su a yawwa almuttaku da ko na na biyu ba alkafiruna cikin su akwai yahudawa na uku ba almunafiquna ɗan ƙunar bakin wake kenan kun ji hausa ma a nan ne suka hindu ƙunar bakin wake wannan su ne nau'i guda nawa guda uku kowanne ya diba ma kansa a wani nau'i yake ni dai ina fatan in kasance a nau'i na farko wa mal mar'u illa haythu yaj'alu nafsahu fakun taliban fi nasi a'la al maratibi kowanne mutum shi ke sa kanshi inda ya so ana gane da ke ko amma sai dai fa at-taqwa laysat bil qawl shi wa taqwa ba ba ba muna taqwa bane ba fadi bane da baki at-taqwa takunu bi ish bil amal me ake ce ma taqwa خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى abin da ake ce ma takawa shine mi shine nisantar zunubi karami da babban sa ana gane da ke ko akwai ayoyi gaba wanda suka zo da bayanin takawa zamu kara fara da bayani akan wannan in Allah ya so ana nuna mini lokaci yayi anan kenan sai mu zo ga bayanin shubuhatul mustashriqina fi hadhihi al-ayat akwai shubuhohi guda biyu dangane da wannan ayoyin da muka karanta shubuha ta farko shine suka ce a suka ce kathirun min suwaril qur'ani iftatahat bi kalimatin mafi yawan surori na alqur'ani sun bude da wasu kalimomi ibaratun an talasim la tufham ibara ce wanda kalimomin kamar wasu surkulle ne talasim shine surkulle kalimomi ne wanda wani surkulle ne wanda ba a ma gane abin da ake ake faɗi wala yura minha minha fasahatan wala balaga kuma a cikin kalimomin babu wata fasaha babu wata balaga kuma an ce alqur'ani alqur'ani akwai fasaha akwai balaga a ciki da mi suke shine alif lam mim ha mim ta sin mim alif lamare ala gane da kyau ko da abin da ya kama da haka taha su ne wannan kalmomin da suke nihi ita ma wannan surar ai ta bude da me ta bude da alif lam mim to suka ce wa'annan kalmomin an ce qur'ani yana da fasaha to gashi ya bude da wasu kalmomi wanda suke surkulli ne kawai ba su da ma'ana shubha ce ko ba shubha bace shubha ce to ga bayanin da malamai suka yi kenan duk abin da nake faɗi ba ni na faɗi ba malumai ne suka faɗi na kaltowa ne nake sai in cira to in ɗan takaita sai in zo in rubuta sai in gaya muku malumai suka ce awwalan amsar da malumai suka ba suka ba su ta hanyoyi guda uku ne suka ce awwalan hadihi ahrufun muqatta'a wa laysat kalimatun kama yaqulu al-mudda'i wannan kalimomi wannan ba kalimomi bane kamar yadda suka faɗi a'a haruffa ne shi kuma a asali kalima shine abin da yake bada ma'ana shi kuma harafi baya bada ma'ana sai in an kawo shi a cikin mi a tsakiyar magana yake bada ma'ana idan ka zo ka ce fi yanzu mutane shirin da suke suna so su jimi zaka cewa fi maza ana gane da ko wannan shine kenan haruffa ba su da ma'ana kuma haruffan ma muqatta'a ba irin wanda aka game ba balle su bada ma'ana irin su fi alamin da sauransu kenan asalin su letter ne ma'ana babbaku ne su asalin su idan kuma aka ce babbaku ne ba a ma tambayar ma'anan su zaka gan su dai yanda suke ana gane da kyau ko nan gani nan bari agolan kishiya ko ko mu ce dan kishiya akan gadon gadon uwarsa ثانيا نبي سكتي لو أن هذه كلام عاطل لا معنى له لكان أول من تصدى لها أساطين الكلام من المشركين malamai suka ce da wannan irin haruffan da suke zakkuwa abubuwa ne wanda ba su da ma'ana to da ya kasance farkon wanda za su inkarin su su ne masu asalin larabcin su ne mushrikai to amma ba a taba samun mushrikai sun yi inkari ba suka ce kai qur'ani akwai shirme wani yana buɗewa da wasu kalmomi wanda ba a ma san ma'anarsu ba to idan ya kasance masu larabcin ma ba su yi inkarin su ba ba su yi inkarin fasahar su ba to ina ga kai dan shige dan bana bakwai domin aka ce mustar shugurkun su ne tura wanda ke zuwa kasashen musulmai musamman kasashen larabawa istashraka ma'ana ya nufaci sharq domin duniya akwai shark akwai garb shark su ne kasashen larabawa garb su ne mai kasashen turai to daga wanda ya hita daga garba ya je sharka sai a ce mishi istashraka daga nan ne ake ce musu almustashiqun ana gane da kyau ko wannan shine kenan malamai suka ba su dalili na uku suka ce salisan inna bulaga al-arabi kanu ya'lamuna anna wara'a hadhihi al-ahruf muradan masu balaga masu ilimi daga cikin larabawa sun san da cewa bayan wa'annan haruffofin akwai abun nuhi ba banza-banza Allah ya kawo su ba wa qad qila fiha tafsiratin kathira malumai sun faɗi fassarori masu yawa akan wa'annan kalimomin wa'annan haruffan da suke zuwa a farkon wasu surori min afdaliha mafificin sharhin da suka yi suka ce annallaha azza wa jalla yatahadda al-araba bi hadhihi al-ahruf idan Allah ya bude sura da wannan har da wannan haruffan kamar Allah madaukakin sarki yana yana jewa kalubale ne ga larabawa da wa'annan haruffan allati nazala biha wadda da su alqur'ani ya sabka wallati yatakallamuna biha wanda kuma wannan haruffan da su suke me da su suke magana ma'ana abin da suke nihi malamai suka ce wannan haruffan Allah maɗaukakin sarki yana buɗe ƙur'ani ne da su idan aka ce alif lamim suka ce kamar Allah maɗaukakin sarki yana cewa ne ya ku larabawa ƙur'anin nan da kuke gani da abun da aka haɗa shi da su ne haruffa dai naku irin misalin alif da lamun da mimun to kuma ku zo da alkur'ani irinsa wanda ake hadawa da alif da lamun haruffan da kuke magana da su ana gane da ke ko wannan malumai suka ce wannan shine manufa ta bude wannan haruffan an samu kuma al'imam a meki da suna al'imamu a azzamakshari ya ce wannan haruffan da alkurda da aka bude wasu surori da su idan ka hada su gaba ɗai ka cire wanda suka maimaitu ma'anar da za su baka shine nassun hakimun qati'un lahu sir nassun hakimun qati'un lahu sir idan ka hada wannan kalmomin da suka zo wanda ba a san ma'anar su ba in ka hada su abin da za su baka nassun qati'un hakimun lahu sir wannan wata magana ce ta musamman da take da wani sirri wanda ba wanda ya santa ana gane da kyau ko a takaice kenan kun je inda malamai suka maida musu shubuhi ta hanyar wa'annan fasarorin guda uku akan cewa asali ma busu ma san menene ba alif busu ma san menene ba asalin wa'annan abubuwan harufa ne ba mi bane ba kalima ba idan kuma an ce harafi ne kai tsaye ba za a ce yana da mi ba yana da ma'ana ba sai shubuha ta biyu wadda ita a takaice za mu kawo ta shine suka ce alƙur'ani baya da alƙibla abinda suka ce wane nake faɗi suka ce alƙur'ani baya da alƙibla wataran sai ya ce khatamallahu ala qulubihim wataran kuma sai ya ce taba Allahu ala qulubihim a cikin suratul tauba taba Allahu ala qulubihim Allah ya ce wataran ya ce taba wataran ya ce mi wataran ya ce khatama to wanne zamu zabe daga cikin su khatama ko taba zamu zabe malamai suka ba su fassara da cewa khatama ta'ani anna qulubahum qad ughliqat khatama tana nuhin zukatan su an liƙe su domin shine al-khatm idan aka ce al-khatm shine kashe asali kuma kashe in aka sa kashe ga abu ana nuhin ya kai karshe ne don haka bai dokar ƙarin komai bai dokar ragiyar komai ana gane da kyau ko kenan ma'ana Allah ya liƙe zukatan su fala ya min halkufuru kahurci ba zai huta ba wala ya dukulu iman kuma imani ba zai shiga ba Allah ba akbar an liƙe zukatan kahurci ba zai huta ba yana nan imani shi ma ba zai mi ba ba zai shiga ba ai dan shi yasa Allah ya ce kayi musu wa'azi ko baka musu wa'azi ba an liƙe zukatan dan haka imani ba zai shiga ba kahurci ne yake nan azamne ana gani ana gane da ke ko sai suka ce wa taba'a da aka ce taba Allahu ala qulubihim fattabu huwa tatbi'u qulubihim ala al-ma'siya at-tab'u daga at-tabi'a ne ma'ana Allah ya riga ya dabi'antar da zukatansu akan kahurci da sabon Allah dan haka duk yanda zaka yi ba za su rabu da mi ba ba za su rabu da wannan ɗabi'ar ba shine bambanci tsakanin taba Allahu ala qulubihim da kuma me da kuma khatama ala qulubihim ana gane da kyau ko wannan shine kenan eh me yake suna shubhat kin da ke da kai a ciki da kuma raddin su in o masu girma lokaci yayi anan zamu dakata inda muka samu daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada inda kuma muka yi kuskure ya gafarta muna a ƙarshen kowane tafsiri zan iya ɗaukar wani abu guda in faɗa muku wanda na hita shirintuwa da shi a cikin tafsiri abin da na hita shirintuwa da shi a cikin tafsirin mu na yau shine mu yi ƙoƙari mu riƙa zama da mutanen kirki za su taimaka muna akan kirkin mu wani mai hikima yake cewa nasahtuka la tashab siwa kulli fadilin خليق السجايا بالتعفف والظرف ولا تعتمد غير الكرام فواحد من الناس إن حصلت خير من الألف yace ina maka nasiha kada kai abota da kowa sai mutumin kirki mai kyaukyawar ɗabi'u yace kai koda a ce a cikin mutane baka samu aboki ko guda ba in ba ɗa guda ba yace to ya ishe ka domin ya yi maka abokai dubu wanda ba shi ba masu hikima suke cewa ishab man yunhiduka haluhu wa yadulluka ala Allah maqalu idan zaka yi abota ka yi abota da wanda halinsa zai canza halinka kuma in zai maka magana zai nuna maka Allah me ma'anar halinsa kuna zanna kuna ta hira banza sai ya dauko Qur'ani yana karatu sai ka ce a to ni ma bari in dauki Qur'ani ya karatu bai maka magana ba amma halin nasa ya ne ya canza halinka ya ga kai da yace cewa na kaji tsoron Allah kinan maganarsa ta hoto maka dami ta tuna maka Allah madaukakin sarki Allah ka azurta mu da abokai na gari inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya dawamar da mu akan wannan aikin ina ƙara jaddada muku komi ruwa komi iska insha Allah za a yi za a yi karatu ko ku ji tsoron komi cikin mota nake zuwa kenan ko akwai ruwa ko akwai iska zan zo in Allah ya zo ana gane da kyau ko kuma ina ƙara jaddada muku mu a ɗabi'anmu in muka buɗe majalisi ba dole ba sai mu za mu ba da karatu in ba mu wasu za su ne wasu za su maye gurbi kenan ko da babu nan insha Allah akwai wanda za su yi karatu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته